kuma 20 ne ga watan february 2026 daga wannan masallaci na al'afat inda muke ci gaba da tafsiri a cikin suratu ali imrana wanda yau shine majalisi na uku insha Allah ta'ala muna na cikin suratu ali imrana aya ta 97 mun fara tattaunawa kan ayar amma abu kaɗan muka yi wanda insha Allah ta'ala yau za a sake karanta mana aya sai mu karasa abinda mu karasa akai ba Allah subhanahu wataala yake cewa inna awwala baitin wudi alinnasi har zuwa ta gaba daga 96 har zuwa 97 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين kamar yadda muka fada a karatu jiya muka ce yahudu sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarerayi da kirkiro abin da baya cikin attaura kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura ko kuma a ibnu kasir kiran da aka mana je ko min qabli an tunzala min qabli an tunzala at-taura qul fa'atu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin ko aka ce su kawo at-taura idan gaskiya suke yi mu karanta fa mariftara ala allahi al-kadhiba ba'da zalika fa ulaika humu zalimun muka ce kul sadaqallah ko fattabi'u millata ibrahim duk mun faɗi munasaban kawo annabi ibrahim a cikin magana din ko muka ce annabi ibrahim yahud nasara suna ganin su mabiyansa ne suna ga shi abun koyi ne to in ku abun koyi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da qur'ani daidai da annabi ibrahim yake to ku bi annabi ibrahim din bana to dake ƙarya suke yi ba za su bi ba to bayan an gama magana annabi ibrahim sai aka ɗauki misali sai aka kawo inna awwala baitin wudi'a har muka ce to meye munasaban kawo wannan aya din muka faɗi munasaba muka ce tunda an yi musu maganan annabi ibrahim suna girmama shi in dai za su girma annabi ibrahim to za su musulunta duk wani kiristan gaskiya da ya yarda da annabi ibrahim millata annabi ibrahim da yahudu da ya yadda to ko inda da gaske ka zai musulunta to sai aka ba mu misali guda ɗaya na abubuwan da annabi ibrahim shine ya assasa ko shi ya fara ginawa cikin manya-manyan abin da annabi ibrahim yake ginawa yake girmamawa shine baitin ɗakin ka'aba aka ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin farkon ɗaki domin da suka tashi sai da suka yi ƙarya anan ko me ƙaryan da suka yi shine lokacin da aka juya Ka'aba daga Baitul Maqdis abin da alqibla daga Baitul Maqdis aka dawo da ita ina aka dawo da ita Makka to sun yi ta surutu sun yi ta ta'ani suka ce yaya farkon ginin da Allah shi ya fara da gurin da aka fara za a je a dauka za a kyale shi a tafi na biyu haka nan makariya suke domin Baitul Maqdis wa ya gina shi annabiwa annabi yaqub isra'il din ubansu din ita kuma kabawa ya gina ta annabi ibrahim kakansu kakan isra'ila din to inda da gaske suke su dauki addinin kaka sai su hada da na jika sai ya zama addini cikakke kamar yadda muka yi raddi wa shi'a muka ce ku dauki addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda suka zo a bukhari da muslim da sauran littafai sai ku hada da addinin jika shine sayyidina husaini sai addinin ya zama cikakke kamar yadda mu ahlus sunna duka muka hada muna girmama ahlul baiti muna kimanta su muna darajta su muna karban sakon mu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai to nan gurin sai aka ci ana fadan yadda ɗakin Ka'aba din yake fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi balo balo ai fi hadal bait adillatun wadihatun ala tauhidihi subhanahu wataala a wannan Ka'aba da annabi Ibrahim ya gina akwai ayoyi mabayyana da suke nuna kadaita Allah subhanahu wataala suke nuna rahamar Allah suke nuna hikimar Allah suke nuna girman Allah suke nuna kudura ta Allah da wasu abubuwa na sifofi kyawawa na Allah subhanahu wataala sannan akwai alamomi mabayyana da yake nuna girman wannan daki din sannan kuma gini ne na annabi Ibrahim a.s. yana daga cikin wa'annan ayatun bayyana ɗin alamomin nan shi ne almawafi ullaci kama fi halkhalil a.s. guraren da annabi Ibrahim ya tsaya a gare su ya girmama su ya kimanta su saboda aikata aikin hajji kamar arafa kamar muzdalifa kamar mina sannan daga makamu Ibrahim a ciki akwai makamu Ibrahim shine akwai alhajarul ladhi kama alaihi listikmal bina'il ka'aba lamma tafa'a bunyanuha lokacin da ginin kaba yayi tsawo akwai wata aya a cikin kaba din shine wannan maqamu ibrahim din wannan yadda kuke kallon sa glass yanzu ko in ana da wafi za ga wani glass a gefe in ka je aikin kab aikin hajima ka leka shi za ga hadda sawaye to ne shine maqamu ibrahim yanzu mu idan aka yi gini mataka aka yi daga ƙasa ka ai ba a sa matakala ko ina baban hafsa ne daga ƙasa ai da hannu ake ko har ya fito waje uku hudu biyar shida lokacin da zai daga biyar ma daga biyar ma za a fara jera blocks to wannan blocks din asalin su shine sayyidina ibrahim ya fara yi da gidan kaba ya hau to sai shi ma ya saka shine maqamu ibrahim din da aka fada fihi ayatun bayyinatun arafa da mina da mustalifa makamu ibrahima kuma a cikin ayatun bayyana akwai makamu ibrahim gun da ya saka wannan dutse din wa man dakhalahu kana amina cikin girman wannan gurin ba duk wanda ya shige shi ya samu aminci duk wanda ya shiga wannan guri ya samu aminci guri ne mai aminci shi yasa ubangiji a cikin suratul ankabut alarma shi ma shi ma shi ma man wanda kalahu kana amina ne a cikin suratul ankabut amincin ɗakin kaba ya zo a surori guda uku a suratul ali imran wa man dakhalahu kana amina a suratul ankabut da kuma li ila fi quraish na san ka gano ta li ila fi quraish ta ankabut fa bari mu ga zaka ci jarabawan ko ko za mu tafi tuno wata ce magana amina haraman amina
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون سورة قريش فا
لإيلاف قريش أين كاتب آية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وين سورة آية قد أوكو ومن دخله كان آمنا لكم سورة الأنكبوت أولن يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله وأبنجي كتوا أولم يروا وسغني بني أن جعلنا حرما آمنا شي مكة مكسا تقولي من أمينتي أما فا ويتخطف الناس من حولهم a lokacin da kuma ƙabilu na gefensa suna kashe-kashe duka distansin ba yawa kana yin tafiyan da ba zai fi 30 kilometers ba a duka angle na makka to duk gurin ba shi da aminci ba shi da aminci amma kana barin wannan kana zuwa 30 kilometers to harami ka shiga cikin aminci ko ƙasa da haka ka shiga cikin aminci amma lokacin kashe-kashe ake sace-sace yaƙe-yaƙe to wannan ana tunatar da mutanen makka wannan babbar ni'ima din ana tunatar da yahudu da nasara garin ubansu shine annabi ibrahim gune mai aminci cikin ayoyin da ke cikinsa shine wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga gurin ya tsira ka samu mafaka ka samu tsira yasa Allah ke cewa falyabudu rabb hadal bait ku bauta ubangijin wannan gidan alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda zamanka a cikin garin makka ya ya amintar da ku daga yunwa sannan ya amintar da ku daga tsoro babu tsoro ba yake yake ko daga garin yaƙi ka fito ko abokin yaƙin ka kuka haɗu da shi a cikin garin makka yaƙin ba za a yi shi ba zai bi ka a hankali ne har sai ka fita tun a jahiliya har sai ka fita shi yasa yahudu din da aka tunatar da su da annabi ibrahim sai aka ce afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun yanzu duk da wannan ni'imar sai ku bar gaskiya ku kama ƙarya ku kibin annabi ibrahim dan ku kama qur'an ku kibin annabi ibrahim dan kar ku bi qur'ani ku je ku kama gumaka ku kama banza ku kama shirme a tsakaninku makka guri ne na aminci wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ya samu aminci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin abbas wanda bukhari da muslim suka ruwaito annabi ke cewa la hijrata ba'da al-fatih bayan fatuhu makka babu hijira da makka gari ne na ake yin hijira daga shi saboda garin kafirci ne amma da aka zo aka yi fatuhu makka garin ya zama gari na musulmai akwai yanci sai annabi ce to in an yi hijira ko in an yi daga nan daga yau dan makka ba zai sake yin hijira ba garin ya zama shi ma inda za a yi hijira a dawo gare shi ba na nufin an soke hijira ba a'a daga makka ne aka soke hijira walakin jihadun wa niyya nabi ce zuka sai dai jihadi kawai da niyya wai za to firtun fanfiru da da wani da shugaba zai zo ya ce ku fito a tafi jihadi to kowa ya fita fa inna hadha baladun shine mahallu shahid zamu karanta yanzu fa inna hadha baladun domin makka wani gari ne haramahu Allah yawma khalaqa as-samaa yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya haramta tun lokacin da aka halicci sama da ƙasa wa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawmil qiyamah haramun ne a zubar da jini ayyaki har tashin alkiyama wa innahu lan yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli babu wanda aka halatta masa yaƙi a garin makka walam ya hillali illa sa'atan min naharin ni ma dan lokaci kankani ne da za a zalunce ni aka yadda in dau fansa in kare kaina a wannan lokaci din kadai fa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmil qiyamah ne ka annabi ya kara maimaitawa makka gure ne an haramta yaƙi har zuwa tashin alkiyama la yu'dadu shawquhu hatta kayan garin ba za ka sara ka je ka yadda yadda muke saro abin da mai sunanta wannan abin da ake ci yara suke ci din nan a eh to dauki aduwa ma magariya yadda za mu saro kayan magariya mu saro aduwa maka ba za ka sari bishiyanta ba wala yunaffaru saiduhu kana zaune kana jin yunwa barewa ta zo ta kwanta a gabanka ba za ka farauce ta ba gidanka kuma ba abinci ba yadda ka iya haka za ka zura mata ido wala yutaqatu luqatatuhu kudi ka ga miliyan goma a ƙasa na wani ya faɗi ba a tsinta a maka sai ka wuce kai ma illa man arrafa sai dai wanda ya ɗauka don ya je ya yi mai ɗinta ya yi cikiyanta amma ka ɗauka don ka amfani da ba a ɗauka wala yi khalaha har bunu nata ba a tsinka ba a tsinkansa aje za a yi rumfa za a yi danga abdullahi abbas dan abdulmuttalib a gabansa ake faɗan wannan hadisin sai ya tuna ai akwai wani bunun da ake yin rumfa ake yin rumfa da ita ake rufi da shi sai ya ce illal iskira ya rasulullah sai dai bishiyar mu ta iskir din nan fa innahu liqainihim wa buyutihim ana rufi da ita ana kaza annabi sai ya ce illal iskira sai ita wannan babu laifi za a iya tsinkanta to wannan hadisin ya nuna mana makka gari ne na aminci ba a yaki har ƴaƴan itacenta ba a sara farautanta ba a yi tsuntuwa ma ba a ɗauka saboda aminci ka bar mai shi gobe zai dawo gurin ya ɗauka yansa haka asalin waman da ka lauka na amina kenan kama malamai sai suka tattauna shin shin wanda ya yi laifi daga wani gari sai ya gudo makka shi kenan waman da ka lauka na amina shi kenan yanzu ya aminta ba za a masa haddi ba malamai sai suka raba haddi kashi biyu akwai haddi ma dunal qatl akwai wanda bai kai a kashe mutum ba kamar yanke hannu kamar bulala na zina da sauran wanda su ba kisa ba ne sai kuma wanda suka kai kisa kama wanda ya kasa kai kai ya gudo maka to hukuncin barin faɗe shi a dunkule ba sai mun rarraba shi ba suna kiranta mas'alatul luju'i ila al-harami mas'alan wanda ya gudo ya tafi harami ya buya na farko wanda zai tafi harami ya buya ɗayan biyu ne ko ya gudo saboda guri ne mai alfarma mai daraja mai kima yanzu yana sabo a wani guri za a kama shi ya gudo makka ta bashi kariya saboda girmanta da darajanta ko ya ci albarkacin makka ko kuma ya gudo ne ba don jininsa kadai ba don maka tana da kima da kawai ba don maka kawai za ta kare shi ba za a zubar da jini ba to malamai sai suka yi sabani shin in ya shigo wannan garin tun da waban da kalahu kana amina kuma ba a garin yayi ba za a masa haddi akwai abin da suke cewa tahriru mahallun niza tahriru mahallin niza bari a cire maka gurin da malaman ba su yi sabani ba malamai duka sun yi ittifaki idan mutum yayi sata a bakka ya kai nisabi alƙali yayi hukunci za a yanke masa hannu to za a yanke idan mutum ya kisan kai a cikin garin makka ta kama za a kashe shi za a kashe alhamdulillah malam mustafa kaje ka gani gurin da da ake yanzu ban san ko ana yi ba za a je kana kallo za a ajiye mutum a kashe shi yadda ya kashe kuma shi yasa saudiya suka zauna lafiya rai bai fi rai ba amma mu kuma ranmu ya zama kamar na kiyashi haka a madina har sai an sanar gobe za a yi kisasi duk mai so kusa da harami daga harami zuwa gurin da ake kisasi bai fi tafiyan minti uku ba da kafa 3 minute ka iso gurin kuma za a kewaye gurin mai kisan zai zo kuna kallo yan uwan wanda suka yi kisan suna gefe wanda aka kashe musu dan uwa suna gefe a karanta yadda alkali ya hukunci da yadda aka yi a karanta wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab wanda zai dau fansan kuma gashi yana rike da takwabin sa an rike shi a gefe ana gama karantawa ina yan uwan wanda aka yi aka yi musu kisa ga mu mu aka kashe mu dan uwan mu ba wani janyewa a maganar nan ba janyewa ina wanda dan uwan su ne ya kashe ga mu nan kun ji hukuncin da aka yi kun yadda dan uwanku bai kyauta ba eh mun yadda za a kashe dan uwanku dan gata za a masa fa kuma kafin a yi masa sai an kai shi prison akalla yayi shekara biyu ana masa wa'azi baka kyauta ba hukuncin ka za a kashe ka ne amma kai ta neman gafaran Allah kai ta tuba kai ta tuba amma baka san kisa kan ba za mu daina ba wannan an riga an gama ba za a daga kafa ba domin ranka bai fi ran wani ba shekara biyun nan ya sauke Qur'ani wanda zaka samu ya sauke Qur'ani sau 100 a shekara biyun nan wallahi da kafansa zai zo ya zauna kuma ya sunkuya yadda za a ce sunkuya din a karanta mai kisan ya karanta wala kun fil kisasu ya ce shikenan kwalam an kashe ana saka wukan kai ya gunta ya guntale kawai a kama shi shi ma mai kisan a kama shi kar jini ya haushi ya nemi ƙari in jini ya hau mutum ba sai ya abin nan ba to yana sai a rike shi to in a cikin makka ne mutum yayi wannan ittifaqan malaman sun ga da za a yanke masa kai a makka za a yanke masa hannu a makka za a dau mataki a kansa kuma hatta kasar mu ta Najeriya ta zauna lafiya a lokacin da in an kama barayi masu tare hanya a kashe su kamar da Qur'ani ya fada in an samu wanda yake son kai a kashe kwanan nan muke hira da wasu suke cewa ai hal lokacin siyasa ma a nan Gombe farko farkon siyasa ta abin nan ta 1999 din nan an ba da order kuma an kakkashe wasu barayi da ake kama suna kashe mutane amma ni ba ni na lokacin muna Saudiya amma ni na san lokacin Abacha na san lokacin abacha gawan mu nan suna kai mu har asibiti farko farkonsa asibiti can za a ce ku zo mu je ku ga barayin da aka kamo aka harbe su aka kashe su a nan asibiti specialist da ana kiransa general hospital lokacin abacha an zauna lafiya saboda in ka kashe a kashe ka in an kama ka da makamai a kashe ka aka zauna lafiya amma yanzu wanda za ce a kashen watakil su suke bada makaman watakil su suke bada makaman daga shari'a ta Allah ko kwafota aka yi za a zauna lafiya ko ba a ce itan ake ba a kwafota itan a yi shuru tunda ana mana munafurci dama da yawa duk barista duk wani babban lauya ya sani ana munafurtan musulmai domin za mu iya rantsewa da Allah wallahi wasu maxims da wasu lo-lo da ake kasawa wallahi in an kasa guda ɗari duk wanda kaga ana zaman lafiya da ita wallahi zai ka samu tana da alaƙa da musulunci kuma 70% duk wacce suka fi jin daɗinta ta fi seti ta fi tafiya sai ka samu sato ta aka yi a gurinmu aka yi mata kwaskwarima kuma duk kwaskwariman da aka yi dama mun jima da yin hakan akwai sun dama wanda sai kana tattauna da lauyoyi ga barista muna muraja'a da suwaye sai mun kawo wani abu sai ke ce mana kamar kofi aka yi kuma mun san mun san Mustafa Kamal Ataturk mun san Kamal Ataturk afwa Kamal Ataturk ya zo yayi barna da yawa amma duk abubuwan da aka zo aka rubuta aka rubuta duk na musulunci aka sake satowa su din da aka sake dawowa kansu to shi yanzu adam gaba ta farko shine idan ka shiga makka in kai barna a makka za a makka wannan babu da matsala to in kai daga wajen makka ka shigo fa to malamai sun kasu kashi biyu shine zan karanta bana a gurguje kauli na farko suka ce la yustaffa minhu al-hadd fil haram ba za a masa haddi a harami ba ai guri ne mai girma ba za a masa haddi a cikin harami ba lakin sai dai wannan mutumin da yayi laifin ya shigo haramin yudayyaqu alai za a takura masa hatta la yakhruju har sai an tsananta masa ta yadda ba zai ma iya fita daga gida ba saboda takura masa aka ce me ake nufi da takurawa daga ya zo gurin mutane in kun gashi ku dare in ya zo saya a ƙi bashi in kayan abincinsa na gida ya ƙare a ƙi sayar masa a yi shela kuma wannan shi ne ya kisan kai daga guri gaza ya taho har ya lallaba ya gade garin ba zai zaune ba ya gudu yana gudu in ya fita harami sai a kama shi sai a tsayar masa da haddi a wajen harami wannan shi ne magana ta hanafiya kuma karkashin fadin Allah madaukakin sarki wa man dakalahu kana amina suka ce ta'zimu hurmati makka wa annaha baladan aw annaha baladun aminun wa atharu ba'd sahaba kana ibn abbas wa ibn umar radiyallahu anhu suna zama fi tadiqi ala man laja an samu daga sahabbai suna irin wannan kauli na biyu yustafa min hadd wal qisas fil haram za a masa haddi da kisasi kun ga abin da na faɗa guda biyu aiko akwai wanda bai kai kisa ba suka ce wanda ya kai kisa a takura shi har sai ya bar garbaka wanda kuma bai kai kisa ba in an kaba shi za a yi masa haddi a ciki wannan shine maganan malikiya a cikin mashhuri da kuma maganan shafi'iyya abin da yasa malamai suka yi wannan magana wanda ma suka ce ba za a masa haddi ba ai sun nuna za a takura shi in ku aka ce idan mutum ya shiga ya aminta to ai makka za ta zama fakan criminals duk wani criminal sai ya tafi can sai ya je kawai ya zauna amma shari'a ta musulunci da tsari na malamai wannan istinbatsat da suka yi cewa duk wanda ya shiga makka ko wanda suka ce ba za a masa haddin ba ma ai kamar ai gara ma a masa haddin ma ko ba haka bane in kana da ba za a baka bata ba amma ba zai zo da batarsa ba ba za a sayar mara abinci ba ba za a yi mu'amala da shi ba ba za a bar shi ya sayar da wani abu ba ba za a ba shi ruwa ba ba za a zauna da shi a inuwa ba a takura shi ya zama bai da kowa sai tsananin takura ta yadda zai gudu ai wannan kamar ma an masa haddin ne wannan prison ne mummunan prison kuwa ta so da aka alluju bil haram ba zai hana a dau mataki a kansa ba wa man dakalahu kana amina sai Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti wa nistata ilayhi sabila lalle inna sha'irata hajji baitillahi tabaaraka wa ta'ala al haram fardun wajibi ne walillahi su dukkan mutane alan nasi walillahi ga Allah ne alan nasi su mutane hajjul baiti suke zuwa ɗakin aikin aikin da aikin hajji wannan aikin hajjin wanda yana daga cikin wanda annabi Ibrahim shine ya fara shi mun karanta a kira ibnu ibnu kathir je ko hajjul baiti duka abu ɗaya ne man istata ilaihi sabila ba a zuwa aikin hajji sai an samu iko kudura baliya da kudura badaniya jiki lafiya kuma akwai kudi akwai guziri wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna allaha ganiyun anil alamin allah mawadaci ne game da dukkan mutanen duniya ka ƙi aikin hajji a lokacin da kake da hali allah mawadacin dama ba bukata yake ba to anan gurin menene halin me halin azzadu war rahila shine guzuri da kuma kana da abin hawa abin da zai dauke ka ku rike fa azzadu war rahila wasu malamai suna ƙara da amincin hanya idan hanya tana da aminci to wannan da guziri da abin hawa da amincin hanya bayan me bayan me bayan daruriyat na rayuwa ka gama da su sai mu duba menene necessities din nan su wanne ne necessity naka na rayuwa wanne ne su ci bayan ka tanaji abin da za ka ci ka sha har ka je ka dawo iyalanka ba za su tagayyara ba sannan in ka dawo kudin da ka kashe ka je ba za ka zo kuma in ka dawo a sake sabuwa sabuwan tagayyara ba dan rufin asiri akwai shi wannan shine ci ci na necessity ne na biyu muhalli na necessity ne to akwai sabani shin muhalli yana cikin necessity ko baya ciki galibi abinda malamai suke fada muhalli baya cikin necessity shi yasa suke cewa ba za ka ci bashi mai kudin ruwa don gina gida ba amma za ka ci bashi mai kudin ruwa don ka ciyar da iyalanka karku mutu amma don gina gida ba za ka ci gashi bashi mai kudin ruwa ba domin ku kana da alternative menene alternative ɗinka alternative shi da za ka iya kama gidan haya za ka iya roƙon gidan wakafi za ka iya samun ɗan ƙanƙanin da ba sai an kashe wannan kudade mai yawan ba wannan shi ne abin da suke fada to mu ma dauke shi necessity ne mu dauke shi necessity ne kenan yanzu kana da abinci kana da gida da kake zaune kuma in ka je ka dawo ba za ku shiga uku ba ina so a rike duk karatun nan duk wanda ya cika sharuɗan nan yanzu wajibi ne asusun tafiya aikin haji yana kansa wajibi ne za ka samu wani wanda na faɗi wannan criteria ɗin har yana da filaye a gefe suna ajiye kuma bai je ya sauke aikin haji ba so da duk wani suka baka wannan da kake gani duk yanzu asusun aikin hajji za su fara ba wani uzuri kuma wallahi wallahi kasashen da suka ci gaba kasashen da suka ci gaba kamar malaysia za ka samu ya dan mallaki abinda zai ciyar da iyalinsa da dan gidan da yake zaune to zai je gwamnati kamar jaiz bank din nan sai ya je sai ya ce to aikin hajji wajibi ne a gare ni salari na ina daukan 170 don Allah a min lissafi nawa zan tara zuwa shekara kaza ne kuma ya bani aikin haji nawa za a ke taba kai kuma ka sani a salarinka nawa za a taba ba za ka tagayyara ba yanzu misali ce fanin gidanka idan za a kashe 75,000 a sama akwai 20,000 da zai saura sai a maka lissafin shekara nawa za ka cika ta kudin aikin haji za ku yi lissafi da su dama murabaha ne bai'ul murabaha ne za a yi yadda ba zai zama akwai ruwa ba za su saka maka ribansu na irin yadda suka kaucewa riba nan sai ka ga mutum yana aiki yana aiki yana aiki shekara sha biyar yana aikinsa sai ka ji an ce paket ɗinka na aikin hajji ya fito ka je ka tambayi yan malaysia dan malaysia ya je aikin hajji za ka ji ya ce shekaransa 25 yana tara kuɗi to mu kuma ni'imar da Allah ya mana ma muna da hanyoyi shi yasa talaucin da ake faɗa a Najeriya ƙarya ne ba talauci bane talautarwa ne wallahi muna da shi talautarwa ne ba abin da ba mu da shi fa ba abin da ba za mu mallaka ba kudaden namu amma yan mutum kaɗan ne suka mallake shi walillahi ala nasu yajil baiti man yastata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin ayoyin da makaranta akwai fa'idodi masu dan yawa a ciki zan karanta su a gurguje fa'ida ta farko mutum wajibi ne a gare shi ya bi gaskiya ta ko ina take ko ba ta hannun masoyinka ba ko ta hannun wane ne gaskiya ta zo ka karbe ta a ina za mu samu wannan maganar da na faɗa ba zai hararo mana ita gaskiya ta ko ina ta zo ka karbe ta babu ruwanka ta hannun waye take akwai kyauta na a kar a ayoyin da muka yi nan ta hal zo ka karba wallahi zo ka karba a zo ka ba duka zan baka bane na ji an yi kabbara ne na fito da su daya biyu uku hudu biyar a sharuwa da ita dama alaramma ne wannan gurin fattabi'u millata ibrahim hanifa yahudu aka ce ku bi millata ibrahim wane ne annabinsu annabi musa sai aka ce tun da abin da gaskiya ake nema kun ki ku karbi ta attaura ai kun ki ku karbi ta attaura sunanta ko kun karbi ta attaura to fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen ta biyu to wannan kan ba nemowa an ba mu aya qauluhu ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wannan ana nuna mana girmama dakin kaba kuma cewa shine gida na farko shine masallaci wajen ibada na farko fa'ida ta uku walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilai sabila wannan yana nuna wajibcin gaggawan sauke nauyin aikin haji duk daman da ka samu ah har da dan san wani naga ka dan san wani ne hakkin makwabtaka ikon Allah a dubu biyar sai da sai da dan wani abu ya mika makwabcinsa saboda haka kana samun dama ka ji kai aikin haji na hudu al-iftiqaru ila Allah to nan barin za ka ta shi ma ga yanzu dubu biyar aka bari can ko tunzu an dawo dubu uku wannan ayoyin suna nuna mana tsantsan kwadaituwar mu zuwa ga Allah mu tattara kayan mu komai mu nuna mu talakawa ne miskinai ne kuma ubangijin zai mana a ina muka samu a cikin ayoyin wace aya muka samu bismillah sakon goma a dubu uku a jere one two three four bai shi ba ne five six seven eh ten an yi haɗin gwiwa an yi haɗin gwiwa ta kwanta ne wa man kafara ganin anil alami da wa zaka ce duk wanda ya kibin Allah duk wanda ya kafirce Allah mawadaci ne dama duk abin da ka samu Allah ya ce ka masa ba bukata yake ba mawadaci ne dama shi ya baka Allahu ghaniyun wa antumul fuqara tunzu mana Aliyu ne ya dauko farkon aya kabo ya karasa ya za a yi mu je alaran ba ban ce a yi haɗin gwiwa ba mutum ɗaya ne wa man ka farfa inna Allah ghaniyun anil alami na mu je aya ta gaba alaran ba kuli ala kitab
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wataala ya ce kul ya ahlal kitabi mun dawo kansu tunda an ce su bin tabi millati ibrahima ne fa makana minal musyrikin ko aka ba su misalin abubuwan annabi ibrahim inna awwala baitin wudi alin nasi lalladhi bi bakkata su girma su girma magurin ko kul ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi kul ga ya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlal kitab ga waɗannan ahlul kitabi sune kristoci da yahudawa muwabbikan lahum ana musg ana ana ana at-tawbih me zan fassara ta ne da hausa ana kushe su kamar kushiya ce a gare su da musanta muzanta musu ya ma'aisar hukuka ce musu ya ku abin nan da kaskantarwa da kamar walakantawa ne lima takfuruna bi ayatillah mene yasa kuka kafirce wa hujjoji na Allah subhanahu wataala wanda ta zo a cikin littattafanku allati tuthbitu nubuwati nubuwati ka gaya musu wanda take tabbatar da ni annabi ne wa sidq ma ji'tu bihi da kuma gaskiyar abin da nazo shi cewa qur'ani gaskiya ne me yasa kuke kafircewa abin da a littafin ku yake wallahu shaidun ala ma ta'malun Allah yana gani yana sane da abin da kuke aikatawa ba abin da zai buya a gare shi me yasa kuke haka qul ya ahlal kitabi sannan ka kara gaya musu ya ku ahlal kitabi limata sudduna an sabilillah me yasa kuke hana kuke to kuke toshewa daga bin hanyar Allah kuke hana wasu bin hanyar Allah man amana muminan muminai wanda sun riga sun yi imani me yasa kuke hana su bin hanyar Allah tabguna ha'i waja ku damuwar ku shine su karkace a bita a karkace kuna so tafi a karkace hanya ta kware din ma kuna karkata ta a ganta a jirkice kamar yadda yanzu yahudawa suke a duniya shine musulunci kullum suna mai da shi mushawwa ana bata ana ana bata suran musulunci ana so sai da aka yi da gaske sai da yuriduna an yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim su yi ta faɗan munanan kalmomi akan musulunci har wasu lalatattun musulman ma suna ɗaukan kamar musulunci terrorism ne wanda kuma musulunci shine kariya to shine man amana tabguna ha'i waja hanyar kware din ma bata ta suke su jirkita ta wanda suka yi imani kuma tasuddunahum an an sabilillah za su imani kuma kuna toshe su daga bin hanyar Allah din wanda suka bi kuna so ku fidda su wanda ba su bi kuna hada su wa antum shuhada alhali kuma ku kuna kuma shaidu ne akan gaskiyan abin da suke wa mallahu bi gafilin amma tabanu amma Allah ba marabka ne abin da kuke yi wannan munasabar ayar da wacce take bayanta saboda ganin Allah lokacin da ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam bi tawbiki ahlul kitab ya musguna musu ya walakanta su ya nuna walakantattu ne saboda sun kibin Allah ala kufrihimul qasir alaihim a bisa kafircin su amarahum aidan bi tawbiqihim ala udwanihim ala alghayr sai kuma abin nan a musguna musu a walakanta su a nuna walakancin su da kaskancin su a nuna musu kaskancin su ta yadda su ba su bi gaskiyar ba kuma suna hana bin wani gaskiya bi saddihim anil iman suna hana kar ayi imani sai yake cewa ya ahlul kitabi ga ya musu ya ahlul kitabi ya muhammad ka ga ya musu limata sudduna an sabilillah lima tasudduna ay lima tudilluna ibadallahi almu'minina an tariqil ladhi ji'tu bihi me yasa kuke hana mu'minai su bi hanyar da nazo da ita min indillah daga wajen Allah wal musil ila Allah duk ba za ta kai su wajen Allah man amana suna hana mu'minai kenan sannan kuma tabaguna ha'i wajen ay turiduna turiduna inhirafa hada tariq anil istiqama wannan hanyar kuma kuna so ku kawar da ita daga ta zama hanyar dadin ta zama ku jirkita ta ku da ita hanya ce ta gaskiya amma ta zama kabar bata a kyamace ta shine abin da na fara yake faruwa a yanzu li yaziqa almu'mina min alhadi ila dalala domin mu'minai su kauce daga bata daga shirya zuwa bata yanzu ba mun samu ƴaƴan musulmai har ƴaƴan manya da ƴaƴan wasu ma malamai sun dauki aqida ta mace ce sunanta atheism din nan babu Allah yaro dan musulmi uwarsa musulmi ciki da wajensa gaba da bayansa gidan tarbiya gidan mutunci da imani amma ya fito ce shi bai da akwai Allah ba wannan duka aikin yahuda ne yahudu ne tasudduna an sabilillah man amana sannan kuma tabghuna ha'i waja za su hana ku isa wajen musulunci waɗanda kuma suka isa a jirkita musu musulunci galibi wasu yan boko duk suna samun kokonto yan boko za su fito suna cewa wannan rabon gadon ya dace lizzakar misal haddil untayaini me yasa ba za a yi babu justice a qur'ani wa antum shuhada wal hal annakum ta'lamuna al haqq kuma al'amari shine kun san gaskiyan misdaqan lima tajidunahu fi kutubikum gaskiya ce tana nan yana abin da yazo din yana gaskata abin da yazo a littafin ku ne ka sifati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'lamuna su'a ma tasda'un kuma fa abinda kuke mara kyau din wallahi kun san ƙarya kuke wallahi yahudu sun sani wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba marafka ne bane a abinda kuke aikatawa na'am alaramma
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا لما يتنج مريا وانا آية دي ميسا والله يدي كانت آية فرقو kusan ya dauke wajen 70% yadda Sheikh Muhammad Siddiq al-Mishawi ya karanta ta farko shi ka kwaikwaya ko kuma naka kai naka kai ko wallahi na dauka ta biyun ma zai tafi yadda Sheikh bin Sawi yayi amma yadda yayi in ta tayi fariqam da wuta kar dukum ba da imanikum kafir haka Sheikh bin Sawi yayi a ta biyu kuma sai canja nasa saboda nan sabon abu aka shiga me munasaban kuma yanzu an dawo an dawo kan mu'minai in ta tayi fariqam min allazina utul kitaba yardukum ba da imanikum kafirin me yasa me yasa aka dawo kan mu'minai munasaban shine Allah subhanahu wataala bari fassara ta sannan munasaban tafiru ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba lalle in dai za ku bi wani kaso na daga utul kitaba wanda aka bawa littafi ya ruddukum ba da imanikum kafirin wallahi za su mai da ku kafire bayan da kuna mu'mini wa kaifa takuruna ta ya kuma za ku yadda ku kafirce wa antum tutla alaikum ayatullahi alhali ko ana karanta muku qur'ani wa fikum rasuluhu kuma ku ga manzon Allah a cikin ku ai ba wanda zai dai kafirce ga ga wannan gara ba sa din wa man ya'tasim billahi duk wanda yayi riko ga Allah subhanahu wataala ai inna man yata'allaku bi asbabillahi duk wanda ya riko da sababa na Allah mutamassikan bi dinihi ya riko da addininsa mutawakkilan alayhi tawakkali faqad wuffiqa li tariqin wadi faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika zai samu hanya madaidaiciya bai munasaban aya din nan ayoyin nan Allah subhanahu wataala da ya wofantar da ahlul kitab akan kafircin su ya wofantar da su akan toshe mumine daga bin hanyar Allah shine musulunci sannan ya nuna an yi fushi da su saboda me saboda an tsayar musu da hujjoji ga sunan a cikin littattafansu to na saba an yi khatibal mu'minin to sai abin ya yi daidai kuma tun da an gaya bana ahalul kitabi masu ga masu ga su masu matsala ne ga irin ayyukansu makaryata ne sun ki bin Allah suna hana bin hanyar Allah hanyar Allah kuma da aka bi suna jirkita ta to tun da haka halin waɗannan ahalul kitabi din yake to a wannan gurin su kuma muminai sai a tsoratar da su game da bin waɗannan mutanen saboda batattu ne wa mubayyinan lahum anna man kana hadha sha'anahum sai ana bayyana mumine wanda ya kuskure ya zama wannan halinsa ne fil kufur na kafirci laban yan bage an yuta'u wallahi bai cancanci a bishi ba in dai haka waɗannan ayhudun haka halinsu yake to bai dace a bisu ba wala an yusma lahum qaulun kar kuma a kuskura a saurari mazancen su fa innahum du'atul fitna wa rawadul kufur waɗannan masu kira ne zuwa ga fitina masu kuma tallata kafirci sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba in dai kuka bi wani gungu na yahudu da nasara yaruddukum ai abin nan yaruddukum ba da imanikum kafirina za su mai da ku kafirai bayan da ku kuna mu'minai wannan kuma aikin aikin yahudu ne aikin nasara suna kashe kudinsu suna kashe dukiyarsu don su mai da mutane nasarawa don su mai da mutane kafirai kai yanzu ma aikin da suke karma ka zama kirista ma bari ya sa maka shakku yanzu duk waɗanda suke cewa ba su yarda da sunnar annabi ba wai su ƴan qur'ani ne zalla wallahi duk aikin yahudawa ne wallahi aikin yahudu ne yahudu ya san shari'ar musulunci ga yadda take tafiya ƙur'ani da hadisin sai ke tafiya don ya fi da yawa daga cikin musulman sanin musulunci to za a yi sponsorin ɗinta a kashe mata kuri a yi kamar shekara hamsin ana aiki har a samu ɗaiɗaikunku da za a ɗauka a je a saka musu aƙidar da sunan musulunci ne amma bai sani ba yahuda ne koya masa wannan abu duk shibohin nan da ake sawa duk wani wanda zaka samu yana yana ɗaukowa wai yanzu anas dan malik a ce da matar annabi wai yanzu wane yanzu wannan hadisin kwakwalwa za ta kama wala a yahuda ya gama yake a kansa duk wanda zai ce maka a sallah ga yadda ake musa cikin ƙur'ani ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake shi yasa za ka ga duk abin da tallansa aka yi aka zo da shi don abatar da musulmai sai ka samu jahilin cikin musulmai ma zai iya ja da wancan babban malamin da ake ganin malamin su ne wata mata na gani wata mata a facebook da ɗan isgilanci isgilanci komedi komedi amma wallahi da gaske take imani da imani ta rike ta ce allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ta ce allah ni alwalata ma ta karye kuma na gama tunani a ƙur'ani ina ina ayan karyewan alwala ina ayan sake alwala kun gane magananta ba a gane magananta ba su da suka ce ‘yan ƙur'ani ne zalla wallahi in yana salla ya yi tusa ya koma ta su za ta ce ban yadda ba sallanka ta warware je ka sake alwala to ina ayan karyewan alwala ina ayan sake alwala ko kuma an yadda in an yi tusa ko an yi kaza ko an yi kaza a ci gaba da sallah in kuma ya yadda ya fatawan haka to ‘yan uwan da suke bin sama za su ce su za su ce arne ne to wannan shine aikin da yahudu suke yi su jirkita muku addininku shi yasa Allah ya gaya mana a cikin suratul baqara wadda kathirun min ahlil kitabi law yudillu law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim su kullun abin da suke so ku zama kafirai saboda hasada shi sa wani guri Allah yake cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a ku zama daya su ƴan wuta ne suna so ku zama ƴan wuta su ba ku sai Allah yake cewa kaifa takfuruna ta yaya za ku yi ridda daga imaninku ya ku mu'minai wa antum tutla alaikum ayatullahi alhali wa ma'akum ma yuthabbitukum alaihi kuna da abin da zai tabbatar da ku kan imanin shine alqur'ani alladhi tuqra alaikum ayatuhu wanda ake karanta muku ayoyinsa ai wanda ake karanta masa ayoyi ba zai kafirce ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi baina adhhurikum ga manzon Allah wanda yake tsakaninku ituballighu wa yubayyinuhu lakum kaga mu musulmai mun yadda annabi ne mai bayyana mana qur'ani mu musulmai mun gane wayanda aka ce su ƴan qur'aniyun ne yahudawa ne wannan ayar tana nuna mana haka tunda maganar yahudu ake sai aka ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu yani almubayyin huwa alladhi yubayyin lakum ayatullah yubayyin lakum ayatillah shi zai bayyana muku yana ayoyin Allah ai wa rasulullahi baina adhhurikum idh yuballighuhu wa yubayyinuhu lakum fa innal imana domin imani idza taghalghala fi shaghafil qalbi la yakhruju minhu bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala imani idan ya gama bindin bindin yayin iyo azzukata ta mu'minai wallahi babu abin da zai zo saka masa shakku shi yasa ƴaƴanku ku koya musu qur'ani ku fassara musu qur'ani ku samu su son sunnar annabin ku sallallahu alaihi wasallam ku karantar da su sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malaman da suka mana hidima malaman fiqihun mu littafan mu na fiqihu da aka yassare mana ayyuka karantar da ƴaƴan ku koya musu aqida ta musulunci wallahi duk wani shashasha da zai zo ya shashantar kwallo wallahi ba za su dauku ba wallahi ba za su dauku ba kullun ina bada misali ya ce yan nan tamu ce in na tashi ba da misali ina ba da malam aliyu in ce da kai muka yi wannan kes ɗin wala yarinyar nan na san ba ta da hadda lafiyayya ta izu goma haka ne malam aliyu hadda lafiyayya ta izu goma ta da shi hadisan annabi ba za ta samu hadisi guda arba'in lafiyayyu arba'in da nauyin ba za ta iya kawo su lafiyayyu ba amma ta tashi gidansu ta ga aƙida ta tashi gidansu ta ga tarbiyya ta tashi gidansu ta ga yadda ake aiki da qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka yi rashin sa'a wanda ya aure ta sai ya zamana irin 'yan ƙur'aniyun ɗin nan ne ‘yar mace fa ga mala aliyu nan abu na farko azumi ya fado tana jinin al'ada ya ce haka za ta yi azuminta ko shi ne na farko a ba shi ne na farko ba abu na farko kes na farko tana jinin al'ada ya zo zai kusance ta ta ce ina al'ada fa ya ce to me menene ba wani abu ai sha mu ba ka koya mana a gida ba da kyar ta hana shi kanta haka dawo kes na biyu tana al'ada ce za ki yi sallah ba wanda ya hana ki sallah aka zo kes na uku duk yarinyar da tana haddacewa da ta zo gaba da ta gama isa bango ita da kanta cewa la'a kashe auren nan ba zan zauna da arne ba da hannu malam aliyu ta ce wala ba zan zauna da arne ba ni ba zan zauna da shi ba kuma aka kashe auren Allah ya kawo mata mafi alheri to ƴaƴanku ku dasa musu aqida ƴaƴanku ku san hannun waɗanda suke karatu wallahi in suka riga suka sha karatu din nan wallahi danka yana nisan duniya yana kare maka mutuncinka akwai yar mu kwanan da tafi wani karatu shekara biyu kenan ko kasar Egypt wacce ta samu problem din nan ta sha wahala yarinyar nan da kanta yarinyar ubanta ya ce kawai sai dai ta dawo sai ta yi min voice ta ce kai ka ji voice abin nan abi aka take fada sannan baba na ka gamsar da shi abin da ke fada ta ce baba wallahi kabin tarbiya wallahi tarbiyanka wallahi ba abin da zai taba ta na maka alkawari ka kwantar da hankalinka na gina baba na ce ba zan tura maka voice ba zo ka ji ni ta turo wa don ka samu kwanciyar hankali ta yi kalamai masu kyau ta ce tun da na shiga jarabawa kare yanzu mu kare shiga jarabawa ta biyu mun kashe kuɗi mun tafi karatu kuma in dawo duk sanda ka ganni sai hankalin ka tashi kuɗin da ka kashe ka banni zan fitar kai kunya kuma wallahi mutunci na zan tsare maka shi wallahi ba za a taɓa mutunci na ba yarinyar ta yi buge-buge kawai sai ga admission a cikin wata biyu kawai sai ga admission ta turo wa baban ta ce baba Allah ya taimake ni na yi iya abin da zan yi bayan na rike maka mutunci wallahi cikin abin da ta faɗa ta ce wallahi baba tun da na shiga matsalar nan duk kwana uku sai na yi saukan ƙur'ani ta ce kuma ni an taya min duk irin tayi da ake min an yi min na kuɗi kai na nuna muku wasu tes an yi min na kuɗi don na lalace ta ce kuma masu gurɓatattun aƙidu sun ce za su nema min admission a wata makaranta amma sai na koma aƙidarsu ba zan faɗi sunan aƙidar ba ta ce wallahi gara na mutu a talauci kuma tana nisan duniya fa kuma babu kuɗi ka gani ka ba wa yaranka aƙida wallahi abun tausayi sai ga yarinya ta turo admission to bari ku ji tausayi na biyu sai ta ce ticket ɗina return ne maimakon yanzu kai za ka sami ticket zuwa iraki na buɗe ticket ɗin yanzu dubu ɗari uku da wani abu ne za ka turo min sai na biya kawai ba sai ka sha wahala ba uban ya gama buge-bugen dubu ɗari uku kafin ya tura wala sai ta yi missing flight a take tikir ya bude sai da ya ci kudi wajen dubu ɗari tara da wani abu ba shi rafi wancan kudin su an yi asararsu haka muka zo nan gudun da ikon Allah Allah ya kawo yadda aka tura mata wani bawan Allah Allah ya masa albarka ina masa addu'a ya ji labarin ya ce shi zai ba da 900,000 din ya turo muka tura wa yarinyar ta tafi iraki to bari ku ji abu na biyu yanzu yarinyar shekaranta biyu ta samu tiket ma da za ta zo ta yi hutu ta ga babanta wallahi ta kasa ta ce ka yi haƙuri ba ba 100 level da 200 level duk ta tura mai result wallahi first class kwanan nan take magana take cewa yanzu akwai sayan kaya material 300 da wani abu baban bashi da shi da kyar ya tura mata 100 da wani abu ta ce ka yi haƙuri karkata da hankali insha Allah ni za ka samu mai haƙuri ko aro wajen ɗaliba zan ke yi har na gama sabitar nan kafin Allah ya baka kuɗi ta samu tarbiyya an bata tarbiya in kun yi wa 'ya'yanku tarbiya wallahi sun samu immunity wallahi Allah ba zai bari su lalace ba nan wani ban Allah ya zo 'ya'yansa za su tafi turai sai yana cewa shi damuwarsa za su tafi turai yana cikin tashin hankali saboda lalacewa turai a gefe akwai malami na kuma abokina sai ya ji ana cewa amma da alhamdulillah duk mahadata ƙur'ani ne sai abokina sai ya sa baki cikin maganan ya ce ka ba su tafi wallahi Allah ya ba su Qur'ani wallahi ba wanda zai iya canja kwakwalwansu wallahi ba za su tabe ba su tafi turai su je su yi karatu Allah ya ba su Qur'ani mu sawa ƴaƴan mu tarbiya mu karantar da su Qur'ani mu karantar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu koya musu abin nan aqida ingantacciya insha Allah Allah zai tsare mana su kuma mu yi taraka su da addu'a Allah ya mana jagoranci jiya mun mun sanar da rasuwa ta Faruk Bezda Allah ubangiji ya gafarta masa an yi jana'izar tun jiya sannan muna ƙara roƙon ƴan uwa da su ƙara taya mu da addu'a kan rasuwan malam Abubakar namu Abu di General wanda da shine yake kan wannan kyamara din shi ma yanzu da naga karin sa yazo ya tsaya kan kyamaran sai da ya ƙara dan tarmin da damuwa eh ai ban gashi ba ban gashi ban ga ban ga dana ba ma ni kanin da gani so muna so a ƙara saka habu cikin addu'a zuriyar da ya bari Allah ubangiji ya jibinci lamarinsu Allah ya jibinci lamarinsu akwai wata hajiya Aisha wanda tana bibiyan karatunmu daga Yola tana bibiyan mu sosai da sosai ta nemo account ita da kanta taje ta nemo account din mu ta turo 20 a sa asusun marayu muna mata addu'a Allah ubangiji ya mata albarka Allah ya mata albarka sannan menene kuka ce ya shigo je mu sanar ba eh akwai dubu biyar ta wannan matar ko muna addu'a Allah ubangije mata albarka shi ma a saka a cikin asusun asusun marayu akwai Alhaji Mustafa Sambo shi kuma duk galibi yana turowa dan yau kuri da ruwa da ake saya ruwan sha da ruwa na buɗe baki yana turowa dubu hamsin kuma ya turo dubu hamsin ta wajen alaran mamalan Abdallah Allah ubangije ya saka masa da alkhairi akwai ita Dissam ita Hajiya Aisha ita ma akwai tana turo dubu ɗari personal da wanda take turowa take faɗan irin abubuwan da za a yi da shi shi ba ta turo kuma ya isa gurin waɗanda take yake cewa a bayar ibn abi sheba kudi ya isa gurin ku ba shi ma an tura musu naira 100 aje aisha kin ji sakon ki ya iso ita wannan bar Allah duk karatun da muka yi ana gama sai ta zauna ta ji shi duka ta ji shi a social media kuma lokacin da za a sa a sunna tv ranan shirin mu tana zaune a gurin sai ta ji shi gaba daya wala wannan bayar Allah mu da mata addu'a Allah ya mata albarka yayi wa zuriyarta albarka yayi wa gidanta albarka dukkan damuwoyi Allah yayi mata Allah yayi mana gaba daya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh